ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى أيضا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون وقال سبحانه وتعالى أيضا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال في كتابه العزيز ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai mahalicin komai da komai ga baki ɗaya alherin Allah da albarkarsa da darajarsa su kai zuwa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah ya turo shi domin ya zama haske da fitila tun daga wannan duniya har lahira ga dukkanin al'ummar musulmi Allah ka tada mu a cikin tawagar wannan manzo. Allah ka tsaye da mu a cikin jama'arsa Allah ka azurta mu da cesonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan haka ya ku yan uwa masu girma kutubar mu yau za ta yi magana ne akan wasu ayoyi da wasu hadisai waɗanda Allah yake tunatar da mu cewa fa wallahi akwai tafiya babba a gare mu kuma akwai tsayuwa babba a gare mu wannan tunatarwar ta saka ni ta saka ka mu shiga taitayin mu dangane da abubuwan da muke aiwatarwa ko muke aikatawa a rayuwarmu kuma wannan hutuba biyo baya ne dangane da labari da muka samu mai daɗi cewa mai girma gwamnan jihar gombe alhaji muhammadu ini wa yahaya ya fitar da sanarwa cewa a rufe kuma a kulle har ma a wasu lokuta da rushe dukkanin wasu gidaje na baɗala a cikin wannan gari wanda duk musulmi wanda yake mai kishin addininsa da kuma al'ummarsa yake kuma son shi ɗin da kansa da al'ummarsa su gama lafiya wallahi wannan labari zai faranta masa rai kwarai da gaske musamman iri na irinka da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu da ba ma so mu ji irin waɗannan labaru na baɗala na iskanci da shegantaka da 'yan mata da samari suke yi duk abin da za ka yi a matsayinka na mai da'awa ko mai karantarwa illa iyaka kai wa'azi ne shi ko wa'azi mai imani yake amfana domin Allah ya ce wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina kai wa'azi ka sani lalle wa'azi mu'mine kaɗai yake amfana ko baka isa ka ɗau doka a hannunka ta hana wani abu na baɗala ba idan ba wanda abin ke hannunsu sun iya daurewa sun ɗauki wannan mataki ba yasa ka duba duk da girma da matsayi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ya ce masa lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu allah al'azab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum yace lalle ba mu tilo ka dan ka tilasta su sai sun daina aikin sabo ba ba mu saka ka sai ka saka su akan daidai dole ba kawai ka bar su kai wa'azinka kai karantarwarka duk wanda ya kangare mana ya ƙi bin tafarkinmu wallahi za mu kama shi kuma za mu ɗanɗana masa mugunyar azaba wacce take mafi girma a wani guri allah maɗaukakin sarki ya ce fa zakir in na fa'ati zikira سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى أتقى فذكر الله يتيك وأذن تركي وأزي ككرنتر إن فأت الذكرى إدن وندا يجي وأذنك يا أمبانا كما يدي أمبانا لشي تللي wannan amfanarwa za ta amfanar da shi zuwa ga samun matsayi mai kyau a lahira sai ya zakaru man yakhsha don haka mai tsoron Allah zai wa'azantu da wa'azinka ma'ana dai duk abin da malami zai yi ko mai da'awa zai yi bai wuce wa'azi ba bai wuce faɗakarwa ba amma Allah maɗaukakin sarki shi ke da damar ɗaukar doka kai tsaye akan duk wani maɓarnaci ko wani malalaci na biyunsu sa'an nan sai shugabanni da Allah ya ba su ragamar abin a hannunsu don haka daga lokacin da aka sanar da wannan akwai gidaje da yawa ko mu ce mafi yawa waɗanda an kulle su wanda mu kanmu an sha kawo mana ƙara da koke da ƙorafi akan ire-iren waɗannan gidaje wanda suna nan a cikin al'umma in ban da ɓata 'yan mata da samari da shaye-shaye babu abin da suke haddasawa a cikin al'umma to wala Allah wannan iya su kaɗai zai cutar duniyarsu da lahirarsu babban tashin hankalin shine waɗannan gidajen suna ɓoye 'yan ta'adda suna ɓoye 'yan kalare suna ɓoye 'yan sara suka suna ɓoye wato mutanen da suke masu shiga gidajen mutane suna sace musu kayayyaki suna ɗauke musu wayoyi a wasu lokuta ma sukan zama kamar arm robbers domin suna iya kashe ka a garin ɗaukar wayarka ta dubu goma ko dubu ashirin a haka ne har muka zo muka tafka mummunar asara ta ɗaya daga cikin malamanmu shine malam ibrahim musa albanin kuri wanda wannan yara da irin kala su su suka shiga har gidan shi suka hallaka shi ashe kuwa idan da gaske muke kishin addini muke yi kuma so muke yi al'umma ta dawo kan hanya wallahi abin farin ciki ne idan mun ji labarin an garkame kuma an kulle wasu gidajen ma an rushe na irin waɗannan baɗala da wannan iskancin da ake yi kar ku manta a nan makocinmu na masallaci akwai gida wanda yake na baɗala ne kwatankwacin irin wannan wanda yanzu daga lokacin da aka rufe an neme ni ya kai sau uku akan cewa ana buƙatar a zo a sai wannan gida na ce to ai mun yi ta magana a baya akan cewa ya kamata a kulla wannan gurin mai gurin ya ji tsoron Allah ko da ba musulmi ba ne dai akwai doka a cikin addininsa kuma wannan dokar wala Allah ta hana wannan iskancin ta hana wannan badala amma ba wanda ya saurare mu muka ci gaba da kira muka ci gaba da kira yanzu da aka ji uwar bari ta zo ta tsugunna akwai yiwuwar a zo a rushe gidan ko wani a makamancin haka shine aka fara neman mu ana tunanin ya za a yi na ce ni ba ruwana e ba ruwana ba ruwana kawai hukuma ta zo ta aikinta akan wannan gida wannan shine kawai matsayarmu idan dai ba za ka bar abu dan Allah ba sai dan Allah roto wannan ya rage naka mu abin da muke cewa a yi duka muna cewa a yi ne tsakani da Allah kuma saboda Allah ba wai muna cewa a yi ne saboda wani abu da muke bukata ko wani fatimha da muke da ita ba Allah ya yi Allah ya sauwaƙe Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari dangane da irin azabobi da mabarnata za su fuskanta a ranar tashin alkiyama ya kai ɗan gidan gala gidan da ake shiga ake tiƙar rawa ake iskanci ake baɗala jama'a akwai gidajen fa da aka ce a garin nan idan aka je tsirara ake shiga maza da mata ake baɗala a ciki wallahi tallahi wasu ko ɗan kamfai ba su da shi akan mamansu da kuma gabansu haka suke shiga akwai wanda ya ban labari ya ce wani abu ya kai su da hi da jami'an tsaro zuwa irin wannan gidajen a wata jiha daga cikin jihohin nan ya ce mai gidan yana ji yana ji yana ɗura wa ɗaya daga cikin 'yan matan da suke rawan ashar yana ɗura mata ashar yana cewa munafuka shegiya kin baro iyayenki kin baro yan uwanki kin taho nan kin zo kina iskanci da badala ki sani cewa in ba za ki tsaya ki yi rawa da kyau ba wallahi ba zan baki ko kwandala ba yana ruga mata ashar kuma tana rawa wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nurin wallahi duk wanda ya kama hanyar banza sai ya ga wulakancin duniya da lahira mai gidan ogansu ogan yan iskan yana dura mata ashar kuma tana tiƙar rawa tana kuka kuma tana jin takaici da bakin cikin zagin da yake mata amma babu yadda ta iya tunda ta saya wa kanta wulakanci ta saya wa kanta wato cin mutunci da kuɗinta kuma abin mamaki ya ce wallahi yarinyar yar gombe ne yar gombe ne yar cikin garin nan ne amma ba a wannan jihar abin ya faru ba ina so ku sani waɗannan 'yan mata suna nan da yawa a cikin garin nan yanzu akwai kwanan nan wata yarinya ta yi wani birthday har bidiyon ta an turo mu ina nan yanzu akan wayata a birthday din da ta yi motar naira miliyan biyar aka bata motar naira miliyan biyar wani banza ya ɗauka ya bawa banza wai banza ta auri wofi wai ga ainihin wato ɗan sanda mara mutunci ɓarawo shi kuma ya zo ya yi hukunci wa ɓarawo wanda ya sata a gaban za ta ɗauri wafi kenan saboda haka wannan shine abin da yake faruwa sukan yi bukukuwa na gala ko a gidajen gala ɗin ko kuma a wasu idan center da suke biyan kuɗi su je su yi wanda yana da kyau gwamnati ta ƙara faɗaɗa wannan abu hatta event event da ake zuwa ake yi na bukukuwa da shauransu kaga an dora wasu 'yan mata suna rawa tsirara a gaban mutane wallahi ya kamata duk gwamnati ta sa ta ɗauki mataki ko kuma ta bawa wasu daga cikin nau'ukan jami'an tsaro musamman na ɓangaren addini ko ɓangaren agaji ko ɓangaren hizba kamar yadda muka ga jihar kano tana irin wannan abu a ɗauki matakai akan irin waɗannan gurare domin hana su ina mai tabbatar muku wallahi ba za mu taɓa zama lafiya ba ba za mu taɓa samun abin da muke so ba ma damar ana irin wannan bakalar a cikinmu ko ba daren mutanenmu suna aikata ire-iren waɗannan abubuwa wannan dalilin Allah ya sa yake ta jan kunnenmu mu daina irin wannan barna kuma mu daina zuba ido muna gani ana yi ba za mu faɗakar ba kuma ba za mu nusar da waɗanda suke aikatawa ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a ranar da muka tafiyar da duwatsu za ka ga ƙasa ta bayyana za mu tada mutane gaba ɗaya ba za mu bar kowa daga cikinsu ba wallahi Allah ya ce za mu bujiro da su zuwa ga Ubangijinka sahu sahu Allah ya ce hakika kamar yadda muka halicce ku haka kuka zo mana Allah maɗaukakin sarki ce a'a kuna riyawa ne cewa ba za mu haɗu da ku ba kuma babu mahaɗa da za mu haɗu da ku shi yasa kuke saba mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce za a ɗora littafi za a ainihin wato kafa littafi na mizanin ayyukan mutane da kuma yi musu hisabi za ka ga masu tsaban Allah da masu aikata abubuwan da ba daidai ba suna masu ainihin wato shiga firgici da razani dangane da abin da suke aikata wanda yake wanda yake ba daidai ba suna cewa ya kai tanmu wannan irin littafi ne wannan baya rage karamin laifi da babban safate sai ya bayyana shi kai hakika ubangijinka subhanahu wata'ala ya zo musu da abin da ba su taɓa tsammani a cikin al'amarinsu na rayuwarsu da kuma al'amarinsu na addininsu ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki bayyana mana wannan a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce musu lallai na farko da na ƙarshe ga baki ɗayansu lamadmu'una ila miqati yawmin ma'lum wallahi za mu tattaro su zuwa ga wani lokaci da yake sananne wanda kowa ya san za a halarci wannan ranar Allah ya ce wallahi tallahi za mu ainihin wato tattara kowa da wanda ya ba daidai ba da wanda ya daidai duk sai sun halarci wannan lokaci kuma wallahi wanda ya daidai zai ga daidai wanda ya ba daidai ba kuma zai ga ba daidai ba shi yasa ya ce faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bawa littafin sa da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma yace wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira Allah madaukakin sarki a wani guri yace wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta haskaka da hasken ubangijinta a wannan rana wa wudi alkitabu za a dora littafi na auna ayyukan bayi wa ji abin nabiyyin wa shuhada za a zo da annabawa da shahidai wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamuna Allah ce na rantse da Allah sai nayi bin diddigin ayyuka da kuma hisabi tsakanin mutane babu wanda za mu zalunta yasa ku duba ku ga annabawa kansu sai an bujiro da su zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala waji abin nabiyina za a zo da annabawa wa shuhada ka duba darajar shahidai amma na rantse da Allah su ma sai sun tsaye a tashin alkiyama balantana kai da wanda ala Allah baka da wata daraja balantana ke da kika mai da rayuwarki rayuwar shegantaka da iskanci balantana kai da ka mai da harkar neman ka harkar gida gidajen banza da baɗala da iskanci da abubuwan da ake wanda yake ba daidai ba annabawa kansu da suka ba Allah Allah ya turo su asamin din Allah suka zo suka yi amma wallahi Allah ya ce sai na tara su da su da waɗanda suka ainihin wato bi su yasa a wani guri yace fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibi sai yace wal waznu yawma idhnil haqq Allah maɗaukakin sarki ya ce fala nas'alan allazina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi waɗanda aka yi musu aika su ne mutane ni da kai wallahi Allah ya ce sai ya tambaye mu Allah ya ce wala nas'alan al mursalina su ma manzannin da muka turo wallahi sai na tambaye su kun isar da sakon da na tura ko kuma ku isa yasa manzan Allah galibi idan yayi wa'azi yayi wa'azi yayi nasiha yayi nasiha sai ya daga hannu ya ce Allahumma qad ballagtu Allahumma shahad qad ballagt Allah ka shaida na isar da sakon da ka turo ni saboda wallahi wallahi haddahi sai Allah ya tambaye shi shin wannan abubuwan da muka tura ka ka isar ko baka isar ba to dan Allah idan annabawa da manzanni ba su tsira ba dangane da ba da amsar abin da suka zo suka aiwatar ina gani da aka turowa annabawan ina da kai da aka turowa annabawa ina ga mu gabaki daya to idan kuma za a yi wannan tambayar yayin da mutumin kirki zai amsa ta wallahi tallashi haka mutumin banza zai amsa waɗannan tambayoyi shin ya kai wanda ka sa iskanci a gabanka ya kai wanda ka sa baɗala ita ce sana'arka ya kai wanda kika kai da kika mai da gidan gala gidan kwanarki gidan da ake iskanci gidan da ba salatin annabi gidan da babu sallar jam'i akwai waɗanda suke ce mana wallahi wata rana sai sun fito daga sallar asuba za su ga yaran nan suna tururuwa suna bin titi suna wucewa gidajensu akwai wani gida a nan ba musa ba musa ne ko ba musa wajen kwata wajen tsohuwar kwata gidan wani ana ce masa waye ne wai simak wannan gidan an kawo kuka ya fi dubu ne ɗari saboda haka gwamna daga cikin wannan abin da ka yi lalle wannan gidan na anguwar ba musa wannan gidan na kusa da kwanan alheri wannan gidan wanda ake kiransa gidan timak wannan gidan na kusa da tsohuwar kwata to muna ba da shawara wannan gidan ba maganar a ga takardu ba maganar an bashi izini ba maganar wane ne a je da gireda a kwantar da shi gabaki daya domin na rantse muku da Allah barnar da wannan gidan ya haifar ga wannan anguwar da sauran waɗanda suke sassan wannan gurare wallahi tallahi nan da ke kara talatin ba za a gyara wannan barnar ba matan aure da yawa an yi zina da su a wannan gurin an kashe aure da yawa a gurin wallahi akwai wanda ya taɓa kirana yana kuka ya ce min malam daga gid- kusa da gidan timak wanda yake kwanan ba musa yake kwanan alheri wanda yake kusa da tsohuwar kwata ya ce daga nan nake ya ce mata ne guda biyu matan aure an zo an kwana da su biyu mazajensu sun zo a gurin a gaban jama'a suka sake su irin waɗannan gidajen jama'a suna nan a cikin garuruwanmu suna nan a cikin lungunan garin nan suna nan sako da sako bayan bala'in da muke fama da shi a ƙasan nan da irin masifa na talauci da kuncin rayuwa sannan kuma muna ƙara fusata Allah wajen ya sake jefa mu a cikin waɗannan bala'o'i yanzu wannan mutumin da ake cewa cima mafi rinjayen zato dai inyamuri ne mafi rinjayen zato na rantse da Allah yadda ya zo ya samu kafuwa ya zo ya samu har ya gina gidan baɗala yake ɓata 'ya'yan mutane ina mai rantsuwa muku da Allah kai ɗan arewa baka isa ka je ka gina masallaci a yankinsu ba haka ne ko ba haka ba ba kai saka je ka gina masallaci ba tarbiyya ka kai musu ka kai musu abin da kai wallahi sau nawa ana rikici a waɗancan yankunan ana kona abubuwan kasuwancin mutanen mu amma sunan an ba su dama su yi duk abin da ya kamata na neman arziki amma a ce bayan neman arzikin kuma sannan su dinga haddasa mana fitina da barna a cikin mu wallahi tallahi ba za mu yadda ba saboda haka wannan gida yana daga cikin gidajen da muke ba mu yadda da su ba ana bata 'ya'yanmu a ciki ana kuma jan hankalin gwamna da shi waɗanda su waɗanda aka kafa na kwamiti na task force waɗanda suke kula da wannan da su dira wannan gida su je su yi bincike kuma su tabbatar da cewa sun ɗauki mataki akan wannan gida Allah ba su ikon haka ya ku ƴan uwana masu albarka rigimar ba ta ƙare ba sakamakon rufe waɗannan gidaje sakamakon rufe waɗannan guraren barna ya kai matakin da yanzu ƴan matan da suke wannan iskancin sun koma kuma gidajen abokansu da ƙawayensu suna kwana a cikin gidajen labari ya zo mana ta hanyoyi masu ƙarfi cewa waɗannan yara tun da ana rurrufe wannan gidaje sun rasa ina za su shiga to kuma sun zo suna fakewa a gidaje da haka iyaye ku ji tsoron Allah domin wani abin da zai baka takaici da mamaki da yawa daga cikin yan matan nan ko mafi yawancinsu wallahi tallahi da iyayensu a cikin gidajen a cikin garuruwan nan da iyayensu ba wai daga saman bakwai Allah ya watso su ba haihuwarsu akai iyayensu suna nan a wani lokaci ma wallahi in aka nuna ma wani aka nuna maka wannan irin yarinyar aka ce ubanta ne wallahi za ka rantsuwa da Allah cewa ƙarya ne banda wannan ya kai matakin da 'yan matan nan suna amfani da kuɗaɗen da suke samu suna ciyar da waɗannan gidajen ta ciyar da uban ta ciyar da uwar ta ɗinka masa riga ta biya masa kuɗin haya kuma yana mata abin nan addu'a yana cewa 'yar albarka 'yar albarka kanta ta je ta bayar ta samo kuɗi wanda daga cikin nau'ukan kuɗaɗe guda biyu wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin su akwai nau'ukan kuɗaɗe guda biyu wanda wannan babu wata inda inda ba saɓani tsakanin malamai haramun ne ka ci wannan kuɗin ko kai wane ne wallahi shine na farko hulwanul kahin abin da boka yayi aka bashi lada haramun ne ka ci in ka ci ka ci wuta balbal ka ji wannan da kyau da haka kana da boka abokinka kana da boka dan uwanka kana da boka babbanka kawunka a babanka ne boka yana bokanci ya tabbata boka ne domin yau an wayi gari ma ba a bambanta tsakanin malaman Allah da kuma ma bokayen da haka bokayen suna shiga rigar malamai sai su ce su malamai ne sai ka je ka biye musu sai su dilmiyar da kai to in ka tabbatar boka ne bisa dukkanin bincike ka binciki malamai ga irin yadda yake harkar magungunansa an tabbatar ma boka ne wallahi duk abin da ya baka kaci daga cikin abin da aka ɗauka aka bahi na ladan bokanci ka ci wata balbal abu na biyu shine maharul bagai shine kuɗin da aka ba wa mace aka yi zina da ita ko aka yi iskanci da ita ko aka yi baɗala da ita duk uban da ya sake yarsa tana kawo masa kuɗaɗe gidansa a wasu lokuta ba ka ga babban yaya a gida jama'a yana ganin yarsa tana abin da abin nan yana ganin kanwarsa tana abin da ba daidai ba idan ya tashi zai dau mataki akan ta ubanta da uwar su suke tsayawa su daure mata gindi yau an waye ka- gari akwai karuwai masu lasisi a cikin gidajensu suke karuwanci a cikin gidajensu suke iskanci akwai waɗanda suke siya wa iyayensu gidajen zama akwai yarinyar da na sani yar garin nan ne yar iska ce kuma ta zo ta saya wa ubanta gida ta ɗauki kiɗin mota ta bashi yana murna wai idan ka taba su hesa ce to malam me za mu ci kulu wata mattau ƙalilan innakum mujrimuna Allah ya ce ku ci ku ji daɗi amma wallahi ku sani ɗan kaɗan ne ku dai mutanen banza ne a ranar tashin alkiyama shikenan yunwa sai ta saka ka ka saba wa Allah yunwa sai ta saka ka ka ci haramun yunwa sai ta saka ka ka aikata ba daidai ba yunwa sai ta saka ka ma- ma'yarka ta kawo maka abu wanda ka san ta hanyar da ta samu ba hanya ce mai kyau ba ka ɗaure mata gindi to iyaye ku ji akwai waɗanda za ka samu su ba su da alaƙa da wannan to 'yan matan nan yanzu sun haɗa kai da wasu suna zuwa gidaje suna kwana za a ga 'yarka da ba ta da ƙawaye da yawa yanzu sai ka ga ƙawaye hudu biyar sun shigo suna kwana a ɗakinta ka yi hankali ka yi hankali suna nan sun bazu a cikin unguwanni sakamakon an rufe domin ina so ku san wani abu ita gwamnati aikin ta shine ta kulle waɗannan gidaje ta rushe su ta ɗauki matakai amma tarbiyyar 'ya'yanku ba ita ne da haƙƙinta ba ko haka ne ba haka bane ba ita ne da haƙƙin tarbiyyar 'ya'yan ba Allah cewa ya ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna saboda haka haƙƙina ne a matsayina na uba in ɗauki mataki akan tarbiyyar 'ya'yana amma yanzu 'yan mata rawa aka kama aka kai su gaban hukuma iyayensu suka wanke kafa suka je gaban hukumar suka biya kuɗi suka yi belinsu ko ba a samun wannan yanzu wannan yana so 'yar ta daina ko yaron ya daina iskancin da yake yi? yara nawa aka samu da da- da zargin ta'addanci da zargin ta'addanci amma aka zo aka kama shi aka je aka kai shi uwar ta wanke kafa ta ne ta karɓo shi har ma idan kai magana ta fashe da kuka ta ce dan mala'ikan Allah mala ana so a cutar da shi to na farko dai baba kin yi ƙarya kin ce mala kin yi wa Allah ƙarya kin ce dan mala'ika ba mala'ika bane kwata kwata ma bai kai ya kai darajar wani dan adam ba ma balantana mala'ika tunda dan iska ne da haka kin yi wa Allah ƙarya kin ce dan mala'ikan Allah na biyu kin ɗaure wa ƙarya gindi da iskanci za ki gaya wa aya zaƙinta a gobe kiyama kasancewarsa kai uwar shi ko kasancewarsa kai uban shi ko babban shi ko kawun shi da ka ɗaure gindi ka hana a ɗauki mataki a kansa wallahi tallahi ba zai hana Allah ya kona ka ba domin Allah ce waye wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaki junanku akan albirru nagarta wa takawa da tsoron Allah duk abin da yake nagarta ne ka shiga adama da kai ka ba da dukkanin gudunmawarka wajen tabbatar da nagarta da jin tsoron Allah Allah ya ce wala ta'awanu alal ithmi kar ku yadda ku ba da gudunmawa da taimako akan sabo yanzu dan Allah masu zuwa suna belin irin waɗannan yan matan da irin waɗannan yaran sun taimaka akan sabo ko ba su taimaka ba kai jami'in tsaro da ba a zo a haɗa kai da kai a baka kuɗi a birabin naka ka ɗauki beli ka bayar ba tare da ka hukunta wannan ba shi yasa akwai wani jami'in tsaro da ya bar garin nan ni na rantse da Allah a lokacin da yake abin da yake an ki zagin sa a garin nan amma ni albarka nake saka masa shi ne baba yola ne ko baba Tar- taraba ne ko baba adamawa ne eh baba yola ko shi yana kama irin wannan kawai zai shiga lungu da shi ne karya kafa ɗan iska kawai ya jefar muku da shi in kun ga dama ma ku yi belin sa ai dai kafin ya tashi dai za a yi wata biyar ko shida an rage ko ba a rage ba tun zai karya kai ya jefar da kai mu'awiya ne ko mu'awiya mu'awiya Allah ka dawo mana da mu'awiya gombe wallahi Allah ka dawo mana da shi waɗannan yan iskan da kuke gani yadda suke sara mutane inda haka ake sara su wallahi da wannan abin ya tsaya saboda laraba suna cewa akthirul qatla liyaqillal qatlu ku yawaita kashe wanda ya kashe ku saboda in ana haka to za a samu karancin kisa shi ɗan sanda ko jami'in tsaro yana da doka a hannun shi matukar ya ga ya cancanta ya aiwatar da hukunci kawai zai aiwatar da shi ne yanzu kwanan nan akwai wani mutum da ya fake da sai da garin masara amma na rantse da allah da ya busa min numfashi jama'a kokin yake sayarwa da hodar iblis a garin nan ku sani muna da labari dan na san wannan magana za ta je har kunnanku ku da kuka sake shi kuma wallahi tallahi idan aka ƙara kama wannan mutumin kuka sake shi wallahi sai na faɗi sunan mutumin he na faɗi sunan jami'an tsaron da aka yi amfani da su aka sake wannan mutumin amma yanzu muna isar da ku sako ne ku sani mun san kes ɗin muna da labarin komai da ya faru mutumin nan jama'a yana sayar da garin masara amma wallahi a he dila ne na kwayoyi dila ne na kayan barasa dila ne na koken dila ne na abubuwa na na shirme da hayaniya kuma wallahi mafi yawanci ƴaƴanmu musulmai ƙanana yarinya yar shekara sha uku sha hudu sha biyu sha bakwai sha tara wallahi su yake sayarwa da ƙananan samari yan shekara sha bakwai sha takwas ashirin da ɗaya ashirin da biyu wani bawan allah ya rifotin ɗinsa aka kama mutumin nan amma wasu manya-manyan jami'an tsaro a garin nan suka shirya duk abin da suka shirya kwanansa uku suka sake shi ya dawo ya ci gaba da sai da abinsa yana nan a garin nan idan an yi magana ku dinga zagin shugabanni kuna cewa sun ƙi su ɗau mataki kuma kuma munafukai ne shugaba shi zai taso daga gidansa ya zo kasuwa ya tare maka barnar da ake a kasuwa aikinsa ya ba da doka aikinsa ya tura jami'an tsaro aikinsa ya yi kaza idan ya wannan ya fita a haƙƙi yanzu haƙƙi ya koma kan ku na rantse da Allah ba a shugabanci mutum ɗaya ko ba a ɗaukar doka mutum ɗaya dole sai an samu haƙiƙanin jagorori haƙiƙanin wakilai na gwamnati wanda idan ta bada doka za a yi aiki da ita a wacce doka ne aka ce idan an kama dan ta'adda ba shi da hukunci da ya kamata a yi ne kuna da hukuncin fyaɗe ga su nan duk a rubuta a littattafan ku ƙarya banza ƙaryar wofi amma haka wani ƙato za a kama shi yayi wa yarinya karama fyaɗe ko bayan kwana kaɗan ka ji an sake shi akwai hukuncin mai sai da kayan barasa irin wannan abubuwan inda a ƙasashen da suka waye ne duk wanda aka kama wallahi tallahi ba zai ƙara kwana goma a duniya ba za su harba ɗan iska amma munan a kama a sake a kama a sake a kama a sake irin wannan ne idan wasu suka fusata aka yi musu ba daidai ba kafin su kai ga hukuma sai su ɗau mataki kuma sai kaga an zo ana ta bin su ana kokarin cutar da su saboda sun ɗauki mataki a hannunsu saboda suna da yaƙinin cewa idan an ɗauki irin waɗannan matakan ba a ɗaukar matakin da ya dace saboda haka wallahi wannan mataki da gwamna ya ɗauka muna marhabun lale da shi kuma muna ƙara jinjina masa akan cewa a ƙara fada da abin a ƙarfafa shi a ba su fawa su tax force da aka nada kwamiti da aka nada don bibiyar wannan abu a ƙarfafa su ta hanyar ba su kayan aiki ta hanyar ba su allowance mai kauri ta hanyar ba su abin da jami'an tsaro da za su taya su da duk wani abu da motoci su zagaya gaba da bayan gombe ciki da wajenta local government da state ɗinta lungu da sabonta ƙauyuka da biranenta su yi eliminating ɗin gaba ɗaya gidajen 'yan iska da muna goyon baya wallahi gaba ɗaya a rushe 'yan iska ba su da wani amfani wallahi yasa Allah ya ce ba don sallah ba ba don azumi ba ba don zakka ba ba don guraren ibada ba la huddimatin sawami'u wa biyawun wa salawat ya ce wallahi da duk kasuwanni sun rushe da masallatai sun lalace ba don mutanen kirki da Allah maɗaukakin sarki yake da ya saka mana a cikinmu ba a wani guri yace walaula dafa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardu walakin Allah zu fadlin 'ala al'alamin walaula dafa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan Allah na amfani da wasu mutane wajen tunkuɗe wa sauran mutane barna ba lafasadatul ardu da ƙasa gaba ɗaya ta lalace Allah ce walakin nan na hazu fadlin alal alamina kadai Allah yana da farala ne akan mutane shi yasa wallahi ya bar mu muke ci gaba da rayuwa amma in ba haka ba mun fusa ta ubangijin da ya kai ya dirka kar da mu Allah madaukakin sarki ya sauwaƙe Allah ya yayi daga ƙarshe ya ku yan uwa masu albarka muna addu'a da shi gwamna kamar yadda na faɗa akan wannan yunkuri da kuma sauran yunkure yunkure na alkhairi Allah ya biya shi da aljanna Allah kuma ya taimake shi akan ire-iren waɗannan ayyukan da yake yi duk abin da zai yi wanda zai amfanar da al'ummar jihar Gombe ya amfanar da jama'ar Gombe gaba ɗaya muna addu'a Allah ya bashi ikon aiwatar da wannan al'amari shekaran jiya ina tafiya a gidan rediyo ina tafiya a mota sai na kunna gidan rediyo sai na ji ana wani shiri a progress sai nake ji a wanda daga cikin manya-manyan 'yan siyasar garin nan wanda shine sanatan gwamnati ta tsakiya alhaji muhammadu dan zuma goji ya yi wani program wanda na ji daɗin abin kwarai da gaske ban san an yi ba kawai labaru na ji daga ba sai na kira wanda daga cikin hadimansa na tambaye shi ya tabbatar min cewa lallai haka abin ya faru so shine nace ya kamata mu sa shi a addu'a ko mu ƙara karfafa sa cewa irin waɗannan program din a ci gaba da yi wato an ware kuɗi ne kusan miliyan 140 ya ware kuɗi kusan miliyan 140 ya taimaka wa sama da mutum dubu uku da wani abu da naira dubu arba'in arba'in sakamakon hali da yanayin da ake ciki wallahi duk da mu ba mu samu ba ban ma san an yi ba to amma ku sani duk aikin alheri sunansa aikin alheri kuma duk wanda ya yi wallahi ko ba musulmi ba ne karewa kenan to dai sunansa aikin alheri aƙalla ne yana da sakamako a nan duniya haka ne ko ba haka ba to ballantana musulmi dan uwanmu kuma wanda muke tare da shi a gari kuma irin wannan ayyukan ya saba yin su so muna masa addu'a Allah ya saka masa da wannan abu da yayi domin akalla wannan miliyan 140 da wani abu tabbazu a cikin al'umma wallahi za a ji sassauci cikin halin da ake ciki a wannan lokaci to muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna jan hankalin duk wani dan siyasa da duk wani mai kuɗi da duk wani wanda yake da ainihin wato dama da ya amfani da wannan damar ya rage wa mutane halin da suke ciki fitar da mutane daga talauci da azurta su wannan ba nawa bane ba naka bane ba na kowa bane amma rage musu ɗarɗaɗi gwargwadon halin da Allah ya baka wannan kana iya yi nima ina iya yi kamar yadda muka ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa zaka iya taimakon mutum da gwargwadon abin da Allah ya baka dama kuma ya yadda kai din kana iya taimaka mishi sa'annan mutum na biyu ko na uku da zamu masa addu'a shine Dr. Abdullahi Gar- abin nan baffa garkuwa a wanda shine coordinator na Bezda a halin yanzu sannan kuma ranar alhamis da ta wuce ko ranar laraba da ta wuce an tantance shi a matsayin kwamishina wanda shi ne girma gwamna zai bashi kwamishina duk da ba san wanda ministry za a kai shi ba a bayan fitowar mu daga wannan guri dan na je na raka shi sakamakon irin alakar da yake tsakanin da shi ta addini da kuma da taimakon jama'a da kuma taimakon addini makarantu ainihin wato tsangayoyi gina musu guraren karatu ba su kayan aiki karatuttuka ina daga cikin wanda yake zuwa ya nemi shawara ta akai kuma ina ba shi shawara gwargwadon abin da Allah ya sanar da ni to sai ga ya kamata na raka shi wannan guri domin aje a tantance idan haka ne ma na halarci majalisa for the first time da na shiga cikin tamba na majalisa ga baki daya na je na ga yadda aka yi da yadda aka yi komai da komai wani abin da ya burge ni muna fitowa da shi sai ya ce to malam mu zan koma Abuja amma na ji daɗin wannan zuwa da kai malam kuma na yi alfahari da zuwanka rakon da kai ka zo aka abin nan duka ko gaisa da 'yan majalisa da sufika da waye abin ya faranta min rai so zan yi wani abu a wanda nake so ka jagoranci abin ina so in ba da naira dubu goma goma goma wa mata guda ɗari mata guda ɗari ya ce abin da ya sa zan bawa mata saboda na ga yawanci tallafin da ake bayarwa yawanci mazaje ake bawa kuma matan nan wasu za ka samu su ne masu iya ɗaukan ɗawainiyar gidan yau an wayi gari da yawa daga cikin mazaje ba sa ma iya ciyar da gidajensu wani kuma yana da shi amma da ke ba mutumin arziki ba ne wallahi matar tana neman bukatu a gurinsa amma ba ta samu su raba haka yace shi bangaren mata zai dan haka mai list din mata ɗari zai ba su dubu goma goma kamar wasa mun karbi da hi na ce masa za mu yi list na nemi su kwamanda su ba abin nan malam muhammad sani bashir su baba ibrahim da shauransu muka zauna muka fitar da list na waɗanda suke cikin bukata ta tsanani mutum ɗari bawan Allah na wallahi ba a yi wata awa biyu mai kyau ba sai ga kuɗin nan ya sako su naira miliyan ɗaya naira dubu ɗari ɗari abin da dubu goma goma na mutum ɗari so jiya da yamma muka zo muka yi program ɗin a nan masallacin muka yi inviting ɗin matan suka zo duk kowa muka bata naira dubu goma goman ta Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna kuma kamar yadda kuka sani mu yana daga cikin ɗabi'ar mu ai yanzu kun ji mun kama sunan wani yayi abun banza ko kuma muka ce a dau gireda a je a rushe gidansa a rushe wannan gidan da yake wannan barnar to haka kuma idan kuma da zai yi abin alheri haka za mu zo kuma faɗa muku anan ba za mu zama azzalumai ba in Allah ya yarda kuma kai surutu fa ka je annabi ma an yi surutu a kansa amma bai daina abin da yake ba haka ya bar duniyar nan har yanzu kuma akwai masu surutu akan manzan Allah haka ne ko ba haka ba saboda ka duk abin da za ka faɗa ka je ka faɗa amma dai mu muna da yaƙinin abin da muke alhamdulillahi daidai gwargwado muna kwatantawa mu ba mu ce wankaku ba ne mu ba mu ce ba mu da matsala ba ba mu ce ba mu da laifi ba a'a mu cewa muka yi duk wanda yake da alheri a rinjayar da alherinsa akan sharrinsa to sai ka dube mu idan sharrorinmu sun fi alherinmu sai ka hukunta mu da sharrinmu idan kuma alherinmu ya fi sharrinmu sai ka hukunta mu da alheri wannan shine ka mana adalci wannan shine ka mana adalci so saboda haka duk wanda yayi mai kyau kamar yadda zai gani a lahira da kyau to haka mu ma za mu faɗi yayi da kyau haka ne ko ba haka ba wanda kuma ya mummuna kamar yadda za mu faɗa an yi mummuna ba mu yadda ba to haka kuma in yi abin nan alheri za mu zo mu faɗa so muna godiya dr abdullahi baffa garkuwa allah ya saka ma da alheri da wannan tallafi da ka bawa wannan mata wallahi jama'a daga cikin matan nan akwai wacce ko nambar wayar ma ba mu- ba mu- ba ta da shi saboda tsabar babu ɗan wayar dubu uku da ɗari biyar ko dubu hudu da za ta saya ta sa layi ta dinga zumunci ba ta da ita don haka iya sunanta kawai aka kawo babu ma- babu ma wayar gabaki ɗaya so jama'a suna cikin wani yanayi don haka duk wanda zai yunkura ya dan bada gudunmawa komai kankanta wallahi muna marhabun lale kuma ya kawo kuma za a isar da izinin Allah ba na abu ne kadai ga sunan suna ji na duk wanda ya kawo abu sai na tara su gaba daya mu yi shawara ya ya kamata a yi abu ba alfahari muke ba muna so ne ku taya mu addu'a Allah ya tabbatar da mu akan haka Allah ya sa duk abin da ya zo hannunmu na al'umma Allah ba mu ikon ba su domin kamar yadda nan muke zuwa muke kwarmato akan wasu sun rike kayan jama'a a hannunsu yo Allah kai ma zai iya jarraba ka sai ya kawo kayan jama'ar hannunka sai ya gaya za ka yi ko ba haka bane sai Allah ya kawo wani abu na mutane a hannunka sai ya gaya za ka yi tunda kai ne kullun ihu kaza kullun ba a yi kaza ba a yi kaza ba to kai gashi ka je ka yi kaza mu gayya za ka yi Allah ba, ba, ba, ba, ba yadda ba ya jarraba bawa wallahi so muna buƙatar addu'a a gurinku Allah ya sa duk abin da za a kawo mana na amana Allah ya sa mu isar da shi zuwa ga mabukatansa Allah kada ya sa mu kwaɗaitu da abin duniyar wanda wannan abin duniyar ma mun fi ƙarfinsa wallahi alhamdulillahi amma son zuciya na iya sa ko ka fi ƙarfin abu ka handame shi gabaki daya saboda son zuciya Allah ya ba mu ikon kiyayewa daga ƙarshe mutum na ƙarshe da zan wa addu'a shine malam Abubakar Sadiq Famasi yan uwa malam abubakar sadiq pharmacy a in ba ku manta ba kwanakin bayan akwai ɗaya daga cikin wanda ya canja wa mota Allah ya saka mishi da alkhairi wanda mun zo nan mun faɗa ba sai mun sake maimaita mai ya faru wanda suna nan aka yi abin sun ji abin da muka yi bayani daga baya akwai wani bawan Allah wanda yake ɗauka mana karatuttuka malam sadiq ya ga mashin ɗinsa ta tsufa ta mutu kawai ya aika masa ya ce a je je guri kaza ya saya masa mashin ya je ya karɓi kiɗin kawai ya taho da mashin ɗin Allah ya saka masa da alheri to yanzu ma akwai wani ma'aikacinmu da aka ɗauke wa mashin ɗinsa a gidansa wanda suke zuwa karatuttukan mu sun ji mun yi bayani har mun samu dama ma mun ɗan taimaka masa da wani abu a nan mataki na na ainihin wato masallaci daidai gwargwado mun iya abin da za mu iya to shi ma da ya ji labari sai ya kira su ya ce su je su karɓi naira dubu ɗari a je a haɗa akan wancan kuɗi domin a je a nemi wannan mashin ɗin a saya to malam abubakar sadi famasi a allah ya saka ma da alheri domin mun sani kai ba wani ɗan siyasa ba ne kai ba wani babban ma'aikacin gwamnati ba ne a'a malami ne irinmu mai karantarwa kuma sannan kana harkoki na business wanda ba wai wani babban business ba ne amma ita albarka idan allah ya saka ta to da izinin allah za ta iya biyan bukatunka kuma ta biya bukatun wasu to kana kokari muna addu'a allah ya ƙara buɗi allah ya ƙara maka buɗi cikin kasuwarka allah ya sa ka gama lafiya irin wannan hali da irin wannan yunkuri da kake yi mu ma Allah ya bamu iko mu dinga irin aiwatar da irin waɗannan da ɗan ƙaramin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana idan kuma muna yi wasu ba su sani ba to Allah ya biya mu ba sai dole sai wani ya sani ba Allah ka datar da mu duniya da lahira Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah maɗaukakin sarki ka albarkaci rayuwar mu gabaki ɗaya ka albarkaci zuriyar mu gabaki ɗaya ka sa mu mu zamanto wato shugabanni cikin masu tsoron Allah ya Allah اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا